بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في شروط الطهارة المائية asali kenan a cikin sharaɗin nan na tsarki tsarkin ruwa لجوهرة da الكمال jawharatul kamal في مده سيد a الرجال cikin yaban nan na shugaban mazaje صلى الله عليه وسلم shine sallallahu alaihi wasallam وشرف Mm. wa sharrafa Allah ya dauka shi وكرم karrama ya girma shi ومجد da ya girma dai وعظم da ya girma shi مم. فلا بد من طهارة الماء في التي بجوهرة الكمال تدعى بحضرتي بعشرين أبدل من صلاة الفريدة لفرل تيمم ل- تي- تيمم لأجل الضرورة وعجز عن الطهارة الخبيث
bisa ce خبيثة وذيك المكان عن جلوس لستة وذا في مكان واسع غير ظاهر فتتلى بظاهر صغير كحلوتي نعم ولا بد من طهارة الماء babu makawa daga tsarkin ruwa في التي بجوهرة الكمال Cikin تدعى karantawa wannan da ake karanta ta wanda- wa- fillaci a cikin wannan da da ake kiranta bi jawharatul kamali نعم ake kiranta jawharatul kamali بحضرة saboda me yasa ake yi ce saboda halartowa ta annabi sallallahu alaihi wasallama نعم zo a ta bakwai daga cikin ta نعم sai tijani da kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama نعم da wata akalla mutum su su sayyidina abubakar sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali Hmm.
waɗannan mutum mutum da tare da annabi shi tijani suna zuwa a wannan mahallin lokacin da ake karanta ta saboda haka shi sa ba makawa lalle lalle a karanta ta da wannan da ruwa da tsarki tsarkin ma kuma lalle na ruwa نعم sannan kuma ila yau sharadi kuma a karanta ta a waje wanda yake mai tsarki
نعم sannan kuma waje wanda ake akalla mutum shida ɗin nan za su iya zama مم.
a ce mutum shida za su iya zama a waje to wannan shine sharadi نعم tufafin kuma da kake yi shi ma da har da harisun da harisun ina duk mutum yana cikin su da tufafin da yake kai da kuma shi kansa yana cikin tsarki tsarkin kuma na ba wannan sune sharɗin karanta ita wannan jawhara نعم بعشرين أبدل من صلاة da الفريدة musanya daga salatul faridi zuwa salatul fatihi مم.
da 20 na salatul fatihi ka musanya da farla لفرل تيمم saboda farilla ta ce mama نعم misali farilla ka ta zama farilla ce mama ne kake yi dan kai sallah نعم.
to ita ma ka iya yin wazifa ka yi ce mama ka sallaci wazifa ka yi wazifa amma idan ka zo wajen jawar hajjal kamal din sai ka musanya ta da salatul fatiha ashirin نعم لأجل الضرورة saboda larura ta zo maka wadda ta sa ka za ka ce mama da yalla ɗaya daga cikin larura sai da masu fito suka faɗa ko rashin ruwa ne ko tsoron cuta ko Na'am.
jinkirin waraka ko da doya cutar duk yana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da suke sa dama a yi ce mama shi ma wannan din za a iya yi a yi taimama saboda wannan dalili kuma an yi a yi ita wazifa din amma an zo maimakon jihar abin sha biyu sai a tsira da fati a sha نعم وعجز عن الطهارة الحبسية wancan sharaɗi na farko kenan idan mutum yana da taimama saboda ɗaya daga cikin larura zai musanya salatu fati din nan da a yi musanya jihar nan da salatu fati ko kuma gajiyawa ne ana ɗahara tunani ta ce ga tsarki na dauɗa نعم ya zama tufafin nan naka su ne ba su da tsarki Na'am.
ko makanin da kake bigire ba shi da tsarki نعم da shi ma wannan wajen sai ka mun iya jawhara din نعم da salati fati guda ashirin da shida.
مم. وذيك المكان هذا عن نعم.
جلوس للستة haka na kuncin wakaci kuncin bigire kai نعم zama da suka ci kamce shida ya zama wajen da kake ake din bai kai yayi kunci da yawa mutane shida ba za su iya zama ta a wajen ba مم.
to in dai ya zama haka ne to shi ma ba za a ba dama a karanta jawhara din nan نعم.
lalle shirya mutum ya da salati fati guda ashirin
وذا wannan في مكان واسع ya ya- a ciki ya zo ya zo shi ma a cikin bigire mayalwaci غير داهر amma kuma ba shi da tarki wajen gashi yalwa mutum shidan za su zauna amma kuma ba dahiri ba shi ma wannan bayan da za su zo karanta.
نعم فتتلى بظاهر ana karanta ta ita eh, wannan dinnan jawhara dinnan ita irin aya bugirin da tsarka صغير bugirin din wanda yake mai karami كحلوتي kamar halwa نعم.
misali mutum ya shiga cikin halwa ne ya iya karanta ta ita كودا jawhara بابو ko da كيلو wajen باي eh, inda wajen yana da tsanki amma wajen ba kunci wajen ka yana da باي kunci دا باي to a yi a yi ta iya karantawa saboda wannan نعم فصل wasu mu raba insha Allah fi shurudil ijtima'i a cikin sharadin nan na taruwa lil wazifati ga wazifa wal haylalati da hailala ce yawmal jumu'ati da ake ranar juma'a na'am wa amma ijtima'ul lil wazifati amma taruwa ga wazifa wallazi bu'aida salatil asri fi wannan yawmi da- jumu'atin wannan take bayan karaman ba dan bayan sallar la'asar da ake yi yawmal juma'a a cikin ranar juma'a fa shardun wannan sharadi ne idza al ahwan kanu bi baldati yayin da yan uwa suka kasance a gari to sharadi ne lalle wajibi ne mutum ne Hmm. wala tatrukannahu kada ka bar shi kada ka ce ba za ka je wajen yan uwa ba biduni mashaqqati ba tare da wahala ba na'am lalle lalle mutum ya tabbatar yana yi na'am wala tatahawan kada ka wulakanta fi ijtima'il limama ba cikin taruwa limamin zaga abin da ya shuɗe din nan abin da muka gaya maka muka ce lalle lalle ka dinga zuwa in dai a gari akwai yan uwa lalle wajibi ka a tare a wajiba wajibi kuma ka je cikin juma'a na'am fatuhu rama sirrahu in kai haka sai a haramta maka sirrin wannan sirrin ɗari ga nan Mm, wata zabi hasarati kuma a sakan ka maka da tabewa ma dan kace kace kai kai za ka dinga yi.
na'am kada ka wulakanta da a wannan zuwa zuwa yan uwa haɗuwa da yan uwa a dinga karanta wajiba da kuma juma'a din nan ana zuwa ana zikirin juma'a Mm.
sharadi wa sharduhu sharadin sa tahliqun ya zama a yi halka an an haɗu da yan uwa din a yi halwa- har- halka a kewaye na'am shi ne ce kadara kadara ta halal.
kadarata halatin kamar kewaye ne na halacin na halal ita fasara daratu din shine halatu na'am duk ma'ana ne kawai a dabu bayanin shi kawai.
na'am eh kamar kewaye ne nake kasa kowa ake kiransa eh eh kawai kamar dai abin da nake kewaye wata na'am kamar wannan da- dara din kamar wannan kewayen da ne kawai na'am aw sabti ko kuma a yi sahu kamar yadda ake yin sahu irin na sallah a sallah alƙibla na'am fihi duk cikin sa aw tarabbu halakati ko kuma a yi tarawih na halka a yi kusurwa hudu eh a yi shi ko su fara gwarabtan da eh duk dai yadda za a yi na'am shi ma wannan duk dai yana ɗaya daga ciki ala za ta ma da ahlu fasin a bisa wannan magana ne fa a harfa su wa gairuhum ma'abuta fas suka zama sun zarce a bisa wannan na'am shine shugabannin ma'abuta fas ko gairu mu da wani su bi shartu tarasi amma da sharadin nan na damfarar juna fil Kuma an- jami'i an damfari juna a cikin duk wannan hayar da muka faɗa ta zikiri din nan na'am linu kutaci saboda fa'ida da ake samu na'am Lalle Shi ya haɗu da ciki.
shi ya haɗu da ciki na'am saboda akwai wani saraya ne nuri hmm haske da yake nasuwa daga ba'alin yan uwa na'am zuwa cikin ba'alin yan uwa Mm.
shine kamar yadda yake faɗa sai ga mutum ya zo yana da wata cuta ma da take mai wuyan magani hmm amma saboda wani bawan Allah da ka zauna tare da shi ka haɗa su tare da shi sai wannan abin da naka sai ka ya tsara ya sai ka kasa ba sauki saboda wannan dalilin to shine wannan domin sharadi ne dama dai na cewa duk mutum da zai je a za a je za ka je wani abu wanda za ka kusanta zuwa ga Allah tare da yan uwa kuma ya zama da cewa lalle lalle an ga an matsu an ka sai kenan domin ko a wajen yaƙi ya ubangiji abin da ya goro da shi kenan ko na'am cewa an an je wajen yaƙi lalle lalle ya zama an ɗan fara da juna eh, kamar yadda yake faɗa a cikin alkur'ani hmm Okay. Saka annahum bunyanun marsusun.
yawwa yawwa yawwa wannan ayan nake santuna Na'am.
yawwa to kaga wannan wannan wannan wannan wajen da yake magana da ku Mm.
to kaga shi ma yana nuna hali to kaga ai babu wani yaki kuma wanda yake na kusanta ga zuwa ga Allah kwa inda ana magana zancen eh, mutane idan sun zo za su yi wajen yaƙi su haɗu Mm.
su fara da junansu kamar yadda da aka damfara gini da gini Na'am.
to shine saboda wannan sifanto shi sa ake Na'am.
shi ma wajen zikirin ake sallalle ne ba yan uwa ya zama su damfara zuwa ga tare da su junansu saboda akwai wannan hikima a cikin wannan abubuwan
Wa haythun tahaddaka al-majalisu.
don malamai suna faɗa suna cewa shi itilafi na zahiri shi ne sababi na itilafi na baɗi Na'am.
idan dai yan uwa ba su dinga haɗuwa da ɗan'uwansu ba Mhm.
to ko za ka rin kamar yadda za su saba cikin su zai saba to haka ma Sirrin.
faɗinin su ma sirrin zai dinga saba shi ba Na'am.
da shi sa yana ɗaya daga cikin wannan abu Mm.
Eh,
Wa haythun tahaddaka al-majalisu.
bigiran da a inda bigire ya- ya ya zama ya cike gare ka ka zo- Fajlisa.
to ka zauna kada ka ce kuma sai ka daddara mutane ka shiga cikin ciki Mm. Wala taqsidil adna.
kada ka nufi al'aduna wanda yake koma baya kuma kai da kanka ka koma kuma can baya
Na'am.
kada ka mutum ya nemi wannan Li hawfi da sisa.
saboda tsoron da ke sa ta shida in Na'am.
ka koma can kuma shi dan shi kadai kai kadai ne kuma shi an zai taimaka wasu wasu kuma to shi sa kada mutum ya ce zai zai zaba da kansa sai dai idan ya zama mutane ne duk wajen ya cika sai ka kadai in ka zo duk inda sau ya kare nan wajen kuma sai ka zauna na'am wa min shardihi ya daga sharaɗinsa ittifaqu lusnin in za a yi wasiƙa lalle lalle zama an dace da harshe na'am gamuwar harshe eh zama yadda kuke ɗaga daban yadda kuke ajiyewa daban ba wannan yana baya wannan yana gaba ba.
wasiqatun da kuma siga ittifaqul sigati na'am da gamo siga kuma ya zama zikirin da ake yi wannan yana la ilaha illallah ne wannan yana la ilaha ba wannan yana zikirin fardi yana Allah ba wannan yana la ilaha illallah kuma ya danga samun tashwishi a ciki ya zama duk siga ɗaya kuke yi da Na'am.
zikirin duk iri ɗaya kuke yi kazal jaharu haka na wajen bayyanawa fi haqqir rijali sun haƙƙin wasiyati nan na maza su bai ci da kuma ƙananan yara su lalle da maza da da ƙananan yara su ake su daga murya su mazo wajen zikiri kada kuma a danga yi kasa da murya shi ma wannan yana da sharaɗinsa na'am wala tajhar al unsa bi kulli ib- amma kada mace ta bayyana da kulle ibadatu na'am ba ma wazifa ba kowace irin ibada ce kada mace ta bayyana izu sautu auratun domin sauti a wajen ta al'aura ne mutirun li mai shahawati motsawa ga sha'awa zai motsa sha'awa wani ya ji muryarta na'am shi sa duk ibada aka ce mata sharaɗin da ita ta yi kasa da muryarta Hmm. wala yanbaghi istima'uhunna bi da arjulin taruwan mata ma bai kamata mu ji arjinin da maza su dinga haduwa bi a zawiyatin zawiya lizikri saboda yin zikiri aw lil ko wazifati kuma don saboda wazifa na'am bai kamata su taru
wajabaina anfasil fariqain ba'i ya zo cikin hadisi ma yace ba'idu ku nisanta bayan amfanin farikai ne tsakanin rayukan nan na jama'un nan guda biyu sune mata da maza ku nisanta tsakanin su
na'am fa hunna min ambalil la'ini domin su mata suna daga cikin tarko ne na shaidan al musibati wanda ke na musiba na'am lalle zai su kada kada kada ya wani su na'am kibiya ce kibiya ce ta ta Hmm.
kibiya ce ta la'ina shaidan na'am al musiba ta take musiba da mutum za a harbi mutum da ita Hmm.